أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarun albarka masjidu darul qur'an wanda ke daura da gidan distinguished senator muhammad tanjuma hoji da ke wannan unguwa tamu ta fantami a nan fadar jihar gombe barkamu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin mun akhdawul musallin ma'ana ku sakuran masallata na babban malami alhafiz muhammad siddiq al-mishawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a zagayewar mako irin wannan yau dai muna yinin laraba dare na alhamis wanda yau ɗin ya yi daidai da goma sha hudu ga watan zulƙida hijira yau na da shekara 1445 daidai da 29 ga watan biyar na shekarar miladiya 2024 eh watan zulƙida 21 ko? 21 ko? to afuwan 21 ga watan zulƙida shekaran hijira 445 kuma 29 ga wata na haka ne kwarai da gaske 29 ga watan biyar ko na miladiya 2024 a daɗin wancan makon na duba baya shi ne wanzan sai a hankali Allah ta ya samu dace. idan ba su bibiya kallon mu kai tsaye da masu bibiyar mu ta kafafen yada bayanai na zamani ba su manta ba malam yana mana magana game da sallar jam'i wanda mun karanta matsala guda ɗaiɗai har guda goma sha biyu a yau za mu tahi matsala ta goma sha uku ita ce ja'alu sufuf asubiyan kaifar kalfar rijal ja'alu sufuf asubiyan kalfar rijal wannan shine kuskure na goma sha uku a cikin kusakwarai wanda ake samu game da sallar jami a shafin littafi na 94 wannan kuma shine darasinmu na 43 ana fahimta sai malike cewa in tashara ko kuma sanya sahu na yara a subiyan su ne yaran da ba su balaga ba shekara bakwai takwas tara goma dana ci masu biyan ƙasan shida zuwa ɗaya biyu kai tun daga biyu uku hudu biyar ana ci masu gulam daga ya kai bakwai kuma har zuwa sha biyu ana ci mai su biyan an gane ku ko sabiyun in jam'i ne su biyan to sanya wannan yara da ba su kai shekarun balaga ba a sahu a masallaci a ce za a musu sahunsu daban a bayan sahun maza a bayan sahun manya kai an fahimta a ce sahun farko na biyu duk manyan mutane ne to sai a tantance irin waɗannan asubiyan ɗin sai a ce su kuma za a masu sahunsu daban a bayan sahun manyan mutane ba za a tsar masu a cikin sahu ba to sai ce wannan kuskure ne an fahimci wannan in tashara inda kathirun minal musallin ya yaɗu a da yawa daga cikin masallata an na sufu as-sabiyan takunu ba'da sufufi rijal a wa'ansu guraben za ku ga yara a subiyan an musu sahunsu daban a bayan sahun manyan mutane wa kabula sufufun nisa kuma kafin sahun mata wasan har lokacin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ana sallah da mata a masallaci daya sai dai su sahunsu iya can baya kuma dama wani hadisi in ya inganta ana cewa mafi alkhairin sahun maza shine na gaba mafi alkhairin sahun mata kuma shine da can baya ana fahimta kuma tsakanin matan da mazan akwai intabal sosai ba wai daga inda sahun mazan ya ƙare ba suke jiwo da sahun su a akwai tsakani akwai tazara mai yawa a can yi su kafa sahun su zuwa baya ana yi ana fahimta ya sa wa an su gurabe kamar manyan makaranti za ku gan an yi masallacin maza akwai na mata a baya ko a sa wani abin da zai sha maki tsakanin maza da mata ya zama masallacin su a baya wannan ba matsala ba ne daidai ne har yanzu a kiyaye ƙa'idojin cakuɗeɗeniya da kuma shawutun haka ɗaga murya inda har za a kiyaye wannan da cakuɗe ne wajen zuwa da dawowa da fita inda za a kiyaye wannan to mata halal ne su zo masallaci akwai hadisin da manzala ke cewa la tamna anna ima allahi masajid allah kada ku hana bayin allah mata zuwa masallacin allah kar ku hana su ana fahimta amma sai dai inda akwai matsala ta shakuɗe ne ya ko bayyana ado ko hayaniya ko surutu irin abin da yake bayyana wajen tahajjudi da azumi dama gayo suna da ɗani dama ko ya haɗu da 'yan mata da gayo a dinga hira ana waya ana waye ana chatin kuma an tafi ta hajji wannan bai dace ba gaskiya wannan kuskure ne kuskure ne mai girma amma za a kiyaye wannan abubuwan to mata su zo masallaci su jalla ba laifi bane to a sanya sahun wannan ƙananan yaran kafin sahun mata yastadilluna bima akhrajahu abu dawud suna kafa hujja da abinda imam abu dawud ya fito da shi a cikin littafin su kenan kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaj'al ar-rijal quddam al-gulam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sahu iya gabatar da manyan mutane su gabaci yara wal gulam kalfahu kuma su waɗannan yara suna bayan su manyan mutane wan nisa kalfal gulam ko gilman ko gilman gilman jam'i ne na gulam wan nisa kalfal gilman kuma su kananan yara a kukun mata kai suna bayan sahun kananan yara an fahimta to haka wai wannan hadisin ya zo da wannan tsari amma mala ya ce hadisin iya da rauni wal hadisu da'if hadisin mai rauni ne kuma malamai sun ce al hadisu da'if la yuhtajja bihi shi hadisi mai rauni ba a kafa hujja da shi ana ganewa inda malaman suka ce ya halatta ka kafa hujja da hadisi mai rauni sai ɓangaren falala amma ba hukunci ba in hukunci ne bai halatta a kafa hujja da hadisi mai rauni amma ba min falala ne wa an su malaman sun halattar da haka ne ana ganewa li'annahu fihi shaharun bini jaushib akwai shahar bini jaushib a cikin mazajen hadis qala ibn hajar malam ibn hajar yake cewa saduqun kasirul irsal shi wancan shahar ɗin ana cewa sadukun ne wannan kuma wata kalma ce wanda idan malaman hadisi suka faɗe ta akan mutum to akwai ta cewa a kansa ana ganewa akwai ta cewa ma'ana hadisin bai kai tudun bin tsira ba akwai matsala a hanya kuma iya da yawan irsal irsal kuma shine tsallake wata ɗabaka ta ruwa a tafi wata ɗabakar da ba yanzu kamar kamar tabi'i ya ce ƙala sami iti rasulullahi ya ƙun kaga tabi'i bai zauna da mazan Allah daga ɗabaka sahabai sai tabi'ai irsali shi ne a tsallake sahabi tabi'i ya ce mazan Allah ya ce ba tare da ambatan sahabi ba wanda shi ne irsal in hadisi ya zo da irin wannan na ce masa mursal ana fahimta kuma sun ce mursalin hadisi ma da ibi haka malaman hadisin suka ce to saboda ka ce iya da yawan irsali ma'ana iya yawan daga tabi sai ya haye a ce manzon Allah ya ce kuma wani shi ma matsala ce a gun malaman hadisi wal auham kuma iya da yawan wahani iya da yawan hada bara da bana shine wahani ana fahimta Wakalar albani imam nasiruddin albani Allah ya masa rahama yake cewa wa amma ja'alu subyan wara'ahum amma manyan mutane su sanya yara ƙanana da sahunsu daban a bayansu falam ajri fihi siwa hadal hadis ba samu wani dalilin yin haka ba saɓanin wannan hadisi wala ta ƙomo bihil hujja kuma hadisin tun da iya da rauni ba za a kafa hujja da shi ba fala arba asan min wuqufi as-subyan ma'a rijal malam albani yake cewa shi bai ga laifi ba yine fala arba asan ba wani laifi idan har su wannan gilman din sun haɗu a cikin sahun manyan mutane kamar yadda ake ko a dinga tsar masu haka tsakani tsakani malin albani ce yin hakan ba laifi ba ne ba babu laifi inda har yaro ya kai mu mayyazi shekara bakwai zuwa sama za a iya sanya shi a sama amma sai dai ba za a sa shi a bayan liman ba saitin bayan liman ba za a sa yaro karimi a gumba ana ganewa domin karanta hadisi manzo Allah ke cewa bayan liman ya kasance ulul alhami wal ulul ahlami wal nuha an gane ko a sa masu ilimi ko masu hankali wanda za su yi hukunta sallah ko da liman sallarsa ta samu matsala ana fahimta to malik cewa babu laifi a sanya yara a cikin sahun manyan mutane idza kana fi saffi muttasi'a idan sahun ya kasance akwai yalwarin haka wa salatul yatimi ma Anas radiyallahu anhu akwai sallar wani maraya tare da Anas dan Malik a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rawahu wara'ahu kai wara'ahu sallallahu alaihi wasallam hujja fi zalika sallar da Anas da wannan marayan suka yi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi ma hujja ne a wannan bangare wa hadisul yatim al-musharu ilai da shi hadisin wannan maraya da aka yi nuni zuwa kansa anna jaddatahu mulaika akwai kakar shi wancan maraya ana ce mata mulaika da'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da'am wata rana ta shirya abinci abinci mai rai da lafiya sai ta aika ta ce tana gayyatar manzon Allah ya zo ya ci wannan abinci ana fahimta dama kuma sahabbai suna da irin wannan da'abin idan mutum ya samu wata falala sai yi abinci na musamman sai ya gayyato manzon Allah ya zo ya ci wannan abinci domin kauna da soyayya da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kai yana ji baka taba yi wa limamin ungon ko a ce wata ran an dafa kan saniya ko wani kyakkyawan abinci haka da nama masu yawa ka ce akar muka lawa ina ga yitar ka kaji za mu ci abinci ina ji ba ta malam ina malam kusa an taba a baka sani ba dai tunda ba so ne a gida ne ai ana fahimta to wannan sunna ne ita mulaika ta shirya abinci mai rai da lafiya ta ce tana gayyatar manzan Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam da amin fa akala min wani abinci da ta aikata domin manzan Allah ji ci sun makala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzan Allah ya ci abinci aka sha ruwa aka yi addu'a sai ya ce qumu fa usalli lakum sai manzan Allah ce ta ku tashi ne muku sallar nafila an fahimta ita kuma wannan dattijuwa sai ta ce manzan Allah ya zaɓi gun da za a yi sallar shi da kansa ya zaba da aka ci abincin sai yake ta ki nuna min inda zan muku sallah ta nafila sai ta ce a'a manzon Allah ka duba da kanka ka zaba mana an ce wannan dattijuwa inda manzon Allah ne yayi sallah har ta mutu idan ma nan dake an fahimta da manzon Allah ya ci abinci sai ya zabi ku yace to mi sallah ana sai ya ce ku tashi mi sallah tare da ku qumu fa usalli lahu qala anas anas dan mali yace fa qumtu ila hasiri lana qad tauda kadista wadda min tuli ma labisa ya ce ya muka tashi akan wata tabarma hatta yi baki ma domin ta daɗe a aji ki ne ɗulu ma labisa fanahattuhu ko fanahattuhu bi ma'in sai ni muka yayyafa wa wannan tabarmarwa sai muka yayyafa mata ruwa domin ta daɗe hatta yi baki فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه sai muka tashi ni da wannan marayin muka yi sahu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal ajuz min wara'ina wannan tsohuwa kuma tana bayan mu ana ganewa to an ce mata ajuz kuma suna ne ba suna na haƙiƙa ba an gane ko suna ne majazi to kuma idan har suna irin wannan ne suka ce a wajibi ne a dinga samai ta otanis idan namiji ne babba za a ce masa ajuz dattijo idan mace ce kuma za a ce mata ajuza ana fahimta idan namiji ne ƙari'i za a ce masa ƙari'un idan mace za a ce mata ƙari'atu idan namiji ne hafizin ƙura'ani za a ce masa hafiz mace kuma hafiza to ne aka ce mata a juz ba ce a juza ba an fahimta to yi suka ce silsilar maganar ta ɗauko an faɗi sunanta daga farko an ce mulaika ka ga maganar a kanta ake ba a gama ba sau da ka ya halatta idan magana ta zo da irin wannan ba sai an sa ta'o ta anis ba ko kuma idan suffa mace ce kawai da ita namiji baya suffantuwa da wannan suffar to shi ma ya halatta ba tare da an kawo ta'ud ta'anis ba kamar hamil mace mai juna ana ce mata hamila to ya halatta ka ce mata hamila ya halatta ka ce mata hamil domin namiji ai baya juna ko namiji baya juna siffa ce kadai mace ce take da ita kamar haida haidun ya halatta ka cewa mace haka ya halatta kuma ka ce mata haidatun ka dauke wannan ta'utani domin siffa ce ita kadai take siffantuwa da wannan siffa namiji ba zai musharaka da ita a wannan siffa din ba wannan dai mun yi saboda dalibai wallahu alam sai ma yake cewa a fasalla raka'atayn summa salli sai manzalin manzalin musalla raka'a biyu sannan kuma sai koma ya tafi gida kaga anan za mu fahimci sunna wajen guda uku anan na farko ya halatta ka tsara wani abinci in Allah ya hore maka kirayi wanda daga cikin wanda kake ganin suna da kima addinanci a gunka abu na biyu ya halatta ka nemi ku yi nafila da su wanda ha gayyata din ya halatta ka ce mi nafila ya halatta kuma abu na uku mun fahimci kan cewa ashe shi yaro karami ana iya hada sahu da shi da babba tunda shi wannan mara'in yaro ne shi suka yi sahu da anas kafada da kafada ko manzon Allah yana musulmanci an fahimci maganar dama wannan shine muhallin shahid inda yara ƙanana haramun ne a haɗa su da sahun manya to da anas ba zai haɗa sahu da shi ba dole sai dai tsaya a bayan anas kuma shi anas ya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma haɗuwarsa da anas a sahu ɗaya to iya nuna kan cewa yin sahu da yaro ƙarami ya halatta ba haramun bane an fahimci maganar sai malik ya cewa falau anna lisubyan sufufan munfarid munfarida da a ce su ma yara ƙanana akwai sahun su ke bantacce mislu an nisa misalin sahun mata kaga sahun mata dole yana baya koda da kai da matarka ne za ku yi sallah ba za ku haɗa sahu ba kana gaba tana baya koda sallan nan ta angwanci da za a yi ta godiya ga Allah an kai mai amarya bayan an zo an yi alwala an yi godiya ga Allah za ku yi sallah sunna ce to ba za ku haɗa sahu ba sai dai suna baya kai kana gaba ana fahimta to balantana kuma a ce matar da ba taka ba to kaga wajibin sahun mata ne kasance sahu ne daban bai da alaka da sahun maza sai yake cewa da a ce sahun yara ƙanana shi ma iya da wannan siffar ta sahun mata a lasaffa anas da kamar yadda anas ya yi da shi wannan maraya summal yatim summal ajuz ko kuma da anas sahunsa shi kadai ne sannan sai wannan marayan tunda yaro ne sannan kuma sai wannan gyatimar a baya da dai a ce sahun yara iya ɗaukan matsayin sahun mata a sallah to da irin wannan sallar zai to amma haɗuwar anas da wannan marayan to zai nuna kan cewa sallah da yaro cikin sahu ya halatta ana fahimtar wannan to wannan shine abin da malai ya kawo walakin anas wal yatim saffan fi saffin wahid da anas da wannan marayan suka yi sahu guda su biyu duna tafriq aw tamyiz ba tare da saurara ba sahun ba ko kuma an bambanta tsakanin anas da shi wancan marayan fahimtu matsala ta sha hudu aljama'atu saniya fi almasjid ar-rat aljama'atu saniya yin jam'i na biyu a masallacin da yake ratibi ne amma masallacin masallacin ratibi shine wanda ake sallah ba ba ba dagewa tun daga asuba har ashe iya da tsarin sa na liman da ladan da na'ibi da mamu wanda tun daga asuba ba dage kafar jami har isha'i duk sallolin nan biyar ana yi kuma ana kiran sallah wannan shine masjidur rati an fahimci wannan to mai hukunci mun yi sallar magariba yanzu misali mun kammala a ce kuma wa'ansu ma zo su sake yin jam'in magariba cikin masallaci shine jama'atu saniya fi al-masjidur rati to malam sai kidan ya wannan a matsayin kuskure a samu haduwar wa'ansu mutane su tsiri jami'i na biyu bayan na farko amma a masallaci ratibi ba masallacin kan hanya ba ba masallacin kasuwa ba ba masallacin wannan ba tasha da sauransu tunda wannan kawai salloli biyu ake wani lokacin azhar la'asar ko da magariba amma ba a isha ba a asuba a galabiya an fahimta amma masallaci ratibi wanda ba a ɗauke kafa wajen sallar jami'i cikinsa to bayan kun yi jami'a samu wani jama'ar sake wani jami'i a cikin masallacin kuma da same wannan sallar to mala yace kuskure ne haka kariha jamhurul ulama iqamatul jama'atu saniya fi masjidin lazi lahu imamu rati wa'ansu daga cikin malamai sun karhanta yin jami'i na biyu a masallacin da yake da limami tabbatacci wa mu'azzin ratib da kuma mai kiran sallah ratibi wanda ko da yaushe yana wa an abdurrahman bin abi bakra an abi daga abdurrahman bin abi bakra daga babansa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aqbala min nawahil madina yace wata rana manzon Allah ya dawo daga wata unguwa a garin Madina an fahimta yuridu salah ya taho masallaci iya nufin yayi sallah fa wajada an-nas qad sallu sai tadda a sahabbai a lokacin sun yi sallah gaba daya an fahimci magana manzon Allah ya je unguwa ya dawo da yazo iya zaton ba a yi sallah ba sai ga ayi an yi sallah an yi jami'i wannan sallah an sallace ta famala ila manzilihi fa jama'a ahlahu sai manzon Allah ya koma gidansa sai tattara iyalansa fa salla bihim sai sallatar da su kun wani ai dalili ne da ya zo ya tadda an yi jam'i to bai ce a kirawo wanda ba su yi jam'i ba su zo mai jam'i tare da su iya ganin haka an yi sallah sai tafi gida da ya tafi gida sai tattaro iyalansa sai ya zo suka yi sallah tare kuma wani abu na biyu da karatu yake kawo shi yanzu ka yi sallarka ta magariba ta ɗan fita waje misali sai ga wani ya zo zai yi sallar magariba shi kadai bai samu wannan jami'i ba ya halatta kamai sadaka kamai sadaka shi ne ku je ku yi sallar da shi idan kuka yi sallar da shi shi ya samu jami'i kai kuma wannan sallar da kai ba ta magariba ba ce na village ya halatta yi wannan dan wata rana manzo Allah ya ga wani sallallahu alaihi zai sallar shi kadai yace na wanda zai wannan bawon Allah sadaka a cikin kuwa zai mai sadaka yasa bai suka ce ya manzo Allah wace irin sadaka ce wani ya tahi sallar da shi duk da cewa yayi sallar tahi sallar da shi idan suka yi sallar da shi yayi samu jami shi kuma yayi ya ƙara nafila kansa to wannan shine kaga akwai yiwar waɗannan iyalan gidan manzo Allah wa sun yi sallah amma da yaje sai tattara su suka sake sallah tare shi ya samu jami'i ya yi sallarsa ta wannan lokaci su kuma waye Allah idan sun yi jami'i sun yi nafila wannan ya halatta a cikin shari'a sai malik ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tattara iyalansa hiska yi sallah an fahimta fa jama'a halahu fa salla bihi falau kanat al jama'atu saniya ja'iza bila karaha da a ce jami'i na biyu a cikin masallaci ya halatta ba tare da kyamata ba lama taraka annabi sallallahu alaihi wasallam da manzala bai bari ba fasalla as-sala fil masjid an-nabawi da manzala bai bari yin sallah a masallacin sa na annabta ba an bayyana wannan kun ga wannan dalili ne ga dalili na biyu wa an ibrahim anna alkama wal aswad daga ibrahim an-naqi kenan daga yace alkama da shi da al-aswad akbala ma abin mas'udin ila al-masjid sun taho wajen abdullahi dan mas'ud a cikin masallaci da alqama da al-aswad sun taho wajen abdullahi bin mas'ud a cikin masallaci fastakbalahum an-nas qad sallu da abdullahi dan mas'ud din da su wadannan almajirai guda biyu suna zuwa masallaci sai so ga sun yi sallah tuni ma an yi sallah a masallaci kuma su wasu sallan wannan farillar ba faraja bihi ma ilbay sai abdullahi dan mas'ud ya juya da su zuwa gidansa faj'al ahaduhuma an yaminihi wal akhar an shimali sai sanya dai a damansa dai a hagunsa suka yi sahu a bayan sa kenan su masallabihi ma sanan yi sallatar da su kaga shi ma dan mas'ud bai zauna cikin masallacin ba yayi sallah da su sai ya koma gidansa sai suke sallar wannan sallar a gida ba tare da sun kirkire sahu a jami'i na biyu a cikin masallaci ba ina ba ta ana fahimtar wannan sai mala yake cewa ƙwal al-hassan al-basri imam al-hassan al-basri ya ce kana ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance iza dakhalul masjida idan sun shigo masallaci wa qad salla bihi wa qad salla fihi sallu furada idan har sun ga an yi sallar jami'i a wannan masallacin kuma sallar da za su yi an sallace ta to sai kowa ya koma ya sallasa shi kadai ba tare da sun yi jam'i ba sallu furada sai kowa ya sallasa shi kadai ba tare da sun yi mai ba sun yi jam'i kunga wannan hujja ce ta uku kenan ana ganewa qala abu hanifa imam abu hanifa yace la yajuzu i'adatul jama'a fi masjidi imam rati baya halatta baya halatta a maimaita wani jami'in na wannan sallar dai a masallacin da yake masallaci ne mai imam rati na karatun ko bakon karatu ne a gungune ne ana fahimta yake cewa bai halatta a maimaita jami'i a masallaci da yake masallaci ne da imami ratibi an san dai masallaci ratibi yayi kamar yadda na yi definition na su masallacin da ko da yaushe iya da limaminsa da ladaninsa da kuma mamunsa ana jami'a kowace sallah fahimtu to imamu abu hanifa ya ce bai halatta ba kuma shi ma madogararsa waɗancan hadisan da makaranta wa ila zalika zahaba imamu malik fil al-mudawwana imamu malik shi ma iya da wannan ra'ayi a cikin littafinsa al-mudawwana mujalladi na daya a feji na 89 kuma shi imamu malik ya ƙara ma bayan wannan ya ce akwai yiwuwar a samu rashin fahimta da limamin ma ana ganewa a ce kai masallacinka ne kai ne liman maratibi kai ne cif imam a masallaci ka ba da sallah an yi kuma ya amfata kuma ka gazo wani ya zo hallau an sake tayar mai da jami'i kuma ya yi sallahu an fahimta ya ce har in da ɗan saɓanin fahimta sai abin ya zama husuma kuma kullum musulunci iya kore abin da yake za a samu husuma ko tashin hankali baya bukatarsa wani kuma ra'ayi ne ƙari na imam malik allah ta'ala ya masa rahu malik ke cewa a wannan shine abin da imam malik ya faɗa ƙala shafi'i imam shafi'i muhammad bin idris kenan yake cewa wa in kana li rajulil masjid idan har mutum ya kasance iya da masallaci yajma fihi iya sallar jami'i cikin masallacin fa fatatu salah wata ran yazo kuma yayi sallah ta kubuce masa ran yi sallah bai zo ba fa in ata masjidin wa in fa in ata masjidin jama'a ghayrahu kana habbu ilayya yace inda wani masallacin wanda ba ai jami'i ba ya tafi can ya yi jam'in hakan ya fi soyuwa a gare ni in ji wa imamu shafi an fahimta wa ilam ya ati idan ko bai je wancan masallacin da ba a yi jam'i ba wa sallafi masjidi munfaridan ya yi salla a wannan masallacin da tuni an yi sallar jam'i ya yi sallar su shi kadai ya ce fa hasan ya yi abu mai kyau ba matsala an fahimta wannan kauli ne da ra'ayi na imamu shafi wa in kana lil masjid imamun ratib idan masallaci ya kasance iya da liman ratibi fafatat rajulan aw rijal fihi salah sai wani mutum daya ko mutane da yawa sallar nan ta jam'in nan ta kubuce musu ba samu ba to sallu furada ce kowa ya sallar shi kadai wala wala ahabbu an yusallu fihi jama'a hakan ba a so su zo su sake wani jam'in a cikin masallacin fa in fa'alu har in sun aikata jami'i na biyu bayan an yi sallar ajaza'ahum ajaza'atuhum hakan ya ishe su yayi musu ba za a ce sallar ba ta yi ba ajaza'atuhumul jama'a fi hakan ya halatta su yi amma wa inna ma karihat zalika lahu amma an karanta musu haka li'annahu laysa mimma fa'ala salaf qablana hakan ba irin aikin magabata mane da suka zo a kafin bal qad qad abahu ba'dahu wasu masan aibata abin daga cikin malam kun ji ai amma da yawa ana yi shi yasa nake kun shiru ai kuma kuna yi a haka ne mana na ga ina ta karatu kun shiru ana yi kuma gaskiyar magana an ka jumla ce magana kuskure ne gaskiya ga wancan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga magana Abdullahi dan Mas'ud ga maganar Ibrahim an-Naqai da shi da al-Aswad da Imam al-Alqama duk sun kawo wannan magana ga manganin malaman nan duka imamu malik imamu abu hanifa imamu shafi'i duk sun goyi bayan cewa kar a yi jam'i na biyu a cikin masallaci to kamar wace gina eh to a sake yin jam'i na biyu kenan a lokacin da muke magana kan fannin jam'i haka ne ko? e mun yi wani makamancin wannan magana to amma abin da za mu fahimta ce ƙarshen maganar idan an yi ba a yi laifi ba amma kuma goyon bayan hadisansa magana ta zama to ba ta samu goyon baya bane eh in ai ya faɗa kenan ka gani ko sallar in aka yi ta yi ma ba ta yi ba ta yi amma abin da aka fi so din kar ayi kaga shi ma wancan kuma aikin sahabi ne ba manzon Allah bane aikin sahabi ne kuma shi ma ga abin da manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam ga abin kuma da wani sabon su kai ala ayi tahal matsala ce wanda malamai sun kai sun kawo akanta amma duk inda ahlus sunna yake to iya da tsantsar bi akan magabatansa akan nasu haka yin in dai har magabata sun yi abu kuma sun dogara da nassi to ahlus sunna baya kaushe musu ita wannan magana da malai ya kawo ta a wannan gu magana ce wanda ya goya mata baya da hadisai da yawa sannan kuma ya goya mata baya da maganganun magabatan malamai tun daga Hassan al-Basri Imam Abu Hanifa Imam Shafi Imam Malik kuma su ne su ne magabatan mu a harkar addini an fahimci wannan to ala hal yin ba za a haramta shi ba amma kuma an karanta shi rashin yin yafi an fahimta ka kuma da zaka daura ai imamu shafi yace in ka zo masallacin an yi jali kuma wani ba ai ba zaka iya tafiya can kai kuma ni ma ina goyen bayan wannan ra'ayi kaga da ladan jami'in bai guci bai kuma ce ma ba in har ka zo masallacin ga an yi jali kuma can ba su yi ba sai ka garza ka tafi can sai ka je ka yi jami'in ka kaga cikin lafiya baka lafiya ke Allah ya samu dace masala ta sha biyar al-murur bayna yadayil musalli ficewa ta gaban mai sallah babu sutura a gaba kenan wa min al-agwa huwa min al-aqta'il mutashira iya cikin kusakuri da suka yadu a cikin mutane wallati yastahina bihi kathiru min al-musallin kuma da yawa daga cikin masallata suna basu dau abin da muhimmanci ba suna kamar underrated nasu haka an fahimta waƙad hazzaran nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama minhu a hakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kunne yayi gargadi game da haka din fakale yake cewa law ya'lamul maru bayna yadayil musalli ma za alaihi lakana an yaqifa 40 khairan min an yamurra bayna yadayhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da dai almaru ismul fa'il kenan wanda zai wuce ta gaban mai sallah almaru bai ne dai musalli lau ya alam ma za a lai da ya san irin zunubin da ke kansa ana fahimta ka wuce ta gaban masallaci ba sutura da ka san irin zunubin da za ka kinkima ka ɗauka lakana an ya ƙifa arba'ina kairan da dai ya kasance ya tsaya har sau arba'in hakan ya fi alkairi min an yamurra bai ne dai akan ya wuce ta gaban mai sallaba sutura ƙala abun nadar imam abun nadar ya ce la'adari ƙala arba'ina yauman au shaharan au sana ya ce arba'in ɗin da manzan Allah ya ce ba mu sani ba manzan Allah kwana arba'in yake nufi ko wata arba'in ko shekara arba'in kasan dai a lokacin ba agogo ba da naka ce minti arba'in ko sakan arba'in lissafin a lokacin da kwana ya ɗauka kwana arba'in mako arba'in wata arba'in shekara arba'in to ka ɗau ma na ƙasan shi ne kwana da ka san zunubin da zaka kinkima ta wucewa gaban mai sallah ba sutura to da ka tsaya har kwana 40 baka wuce ta gaban sa ba kaga lalle abun ba karamin abu bane abun ba karamin abu bane so da ka mu dinga kula sosai kuma nan mun faɗa anan ko mun ce hatta waɗanda suke haraba in har ba sutura a gaban su ko da jami'in suke bi to su ma wani hukuncin iyakansu yasa har in masallaci ya cika za a jauna sahu a wajen haraba to a sanya sutura a gaban masallata a sahun wajen haraba yine daidai har in ka wuce ta gaban mai sallah wai iya bin jami'i kuma a waje yake ba a cikin masallaci ba to wannan wannan aikin iya kan kai ba kamar ka wuce ta gaban mutum ne iya sallah ba a masallaci ba sai a kula duk gaggawar ka sai ka yi haƙuri kuma abu na biyu su masallatan su dinga ƙoƙarin sanya sutura a gaban su wani akwai fitar gaggawa wani a matsayi yake wani jiransa ake wani abu ne mai mahimmanci zai fita kai kuma kana sallah ba su a gaban ka iya tsoron ya wuce ya dauki zunubi kuma ya tsaya ka takura shi an fahimta to ka kai ma domin a samu maslaha a samu balance sai ka samu sutura ka sa a gaban ka sai ya wuce ya tafi sa uzurin sa kawai shi kenan an fahimci wannan sai ma yake cewa kuma kira ga masallatai musamman masallatai da suke cika cikin su har ai sahu a haraba to su samar da sutura sahun gaba sai a sanya wannan sutura a gaban su shikenan ko da wani zai wuce ta gaban su ba shi da wannan matsala wannan dukkan masallatanmu wanda muke kan su sallata su yana da kyau su yi wannan inda har masallacin iya cika mamu suna sahu a waje to wajibi ne a samu sutura a sa a gabansu domin gujewa fada wannan hadari ana fahimtar wannan sai malaki cewa wayu dahlana lana annabi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fahimtar da mu ya ya faɗi maganar a fili annal mururu bayna yadayil musalli wucewa ta gaban mai sallah la yajuzu bihal bai halata wannan yanayin haka kawai masallaci iya sallah ba su tara ka wuce ta gabansa to hakan baya halatta fa yaqulu har ma yake cewa idza kana ahadukum yusalli idan ɗayan ku yana sallah fala yada ahadan yamuru bayne dai kar ya bar wani ya wuce ta gabansa an gane ko wal yadra'ahu ay yadfa'ahu har idan wani ya zo ficiya ta gabanka kana sallah ba su tara zai wuce ta gabanka to ka tankare shi ka sa mai hannu ka tankare shi shine faliye dafa'ahu mastata ka tare shi gurgudun ikonka fa in aba idan ka mai ishara da hannu yaki zai zo ya wuce sai manzo Allah ce falyuqatilhu ya zan fasara wannan ya kashe shi ai katalo aka ce kalma ce tana da ma'ana guda uku a larabci ƙital iya zuwa da ma'anar kisa wa ƙatala daudu jalut ƙital iya zuwa da ma'anar fada an gane ko wa in ɗa'ifata ne minal mu'mini na katatalu fada kenan kuma ƙital iya zuwa da ma'anar yaƙi shi ko yaƙi ko kisa ko fada duk kalmar ƙital tana ɗaukan wannan ma'anar ya danganta da santas ɗin da ma'anar ta zo an fahimta ta wannan domin zan fasara shi e fada da shi ko a yi dan fasauki sauki kan yawa ya fasauki sauki yi ma fasara da fadan kan to dan yi rigima da shi haka dan in ba mai karfi bane ko ina fali yuqatilu ya dan yi kokarin tare shi da karfi fa inna ma huwa shaytan fa inna ma huwa shaytan har in mutum ya zo zai wuce ta gabanka kana sallah kamar ishara sallah kake dan matsa ya wuce ta can ba su ba yake kuma yace sai ya matso ka ya wuce sai manzo Allah ce wannan shedani ne fa inna ma huwa shaytan bi irin wannan halayyar shedan ne a wani hadisin fa inna ma ma'ahu qarin ko iya da shedanin abu ko kuma shedan dinsa yafi kafi fa hazani yasbitani ila na katrun mururu bayna yadayil musalli sai maliki ta waɗannan hadisan guda biyu sun tabbatar mana da haɗarin wucewa ta gaban mai sallah bal inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yubayyin anna al-murur qad yabtulu salah a wani lokacin ma manzon Allah yake cewa wucewa ta gaban mai sallah sallar yana bata sallah ka wuce ta gaban mai sallah ba sahu kai abubuwan ba su tara wani yanayin ma yana bata wa mutum sallah ya qada as-salah sallar mutum tana yankewa ta tsaya ta lalace almar'a walhima walkalb idan mace baliga wanda ta fara haida ta wuce ta gabanka ko da matarka ce in dai kana sallah ba ta zo ta wuce ta gabanka don sallah ka ta yanke sai dai ka sake wata sabuwar sallah an fahimci wannan ko jaki kana sallah ba su tana jaki zo ya wuce ta gabanka don sallah ka ta yanke ko kare an gane ko amma hadisin ya ce alkalbul aswad karan sai baki idan bakin kare ya wuce ta gaban kana sallah ba su tara sallah ka ta yanki kaga lalle ilalla akwai gugun da sutar ma take zama wajibi ke idan za ka yi sallah a gidanka musamman sallolin nafila to ka samu wata kwana wanda ba mai wucewa ta gabanka ko ka samu sutura ka sa don ko da hajiya ce matar ka ta wuce ta kana sallah ta wuce ta gabanka to sallah ta yanki shikenan sai ka sake wata sabon sallar kenan ko kana da ya haka a gida baliga amma kananan yara hukuncin bai shafe su mas'ala ta 16 as-salatu fi sufufil munqati'a yin sallah a sahu yankakken sahu wanda bai cika ba ga cikakken sahu baka je ka jona ba sai a mutun yayi wani sahun sai yankeki haka wanda sahun bai cika ba na gabansa amma kirkiro na sabon sahu wannan shi ma kuskure ne watan tashir sufuful munqati'a fi kaseerin min al-masajid malaci irin wannan guntayen sahun suna bayyanuwa da yawa a yawa daga cikin masallatai a faminal musallin man yamfari duna bi anfusihim daga cikin masallata akwai masu ware kansu da kansu waɗansu manya ne waɗansu sun isa masu kuɗi ne ko 'yan boko ne ko shugabanni ne he su ware kansu kawai ba za su haɗa sahunsu da talakawa ba faisifu na saffan sagira fi janibil masjid sai su yi sahunsu ɗan ƙanƙani a nan gefen masallaci kawai iya ya so ya so ne almalawo in baka cikinsu ba za ka je ba in hannunka bai isa ritsawa bayan ka ba za ka je ba an gane ko to wannan ba daidai ba ne ba duk isarka an kashe goma masallaci to Allah ne a gabanka an gane ko yasa malamai suka ce daga kashe goma masallaci ka ce Allahu akbar to shikenan magana ta kare duk wani matsayin ka kai wane ne kai dan waye din kaza ne dan waye din kaza ne duk ka aje shi a waje ka zama abdun mutawadhi'un bayna dai bayna Allah ka zama bawa mai kaskantar da kai a gaban Allah ya sa sahabbai duk da cewa akwai masu kuɗi a cikinsu akwai masu daraja cikinsu akwai masu ilimi cikinsu akan wa'ansu amma a sahun sallah haka suke haduwa da talakansu da mai kuɗinsu da ɗalibinsu da malaminsu da babbansu da kabaɗinsu haka suke haduwa an fahimci wannan amma akwai tsakanin wane da wane ma in kai ba kai saboda ba za ka ci gaba yanzu a ce misali mai girma gwamna zai sahu da sanata za ka je kai tsakaninsu ai waɗannan sanda ne zai shaƙo ka wallahi ba za ka yi ba a ce ga sahu mai girma gwamna da sanata suna tsaye amma tsakaninsu akwai ƙofa da za ka sa kai ba ka yi saka shiga ba amma ka shiga jawo ka za su ɗagin an zo masallaci babu wannan takama kowa ɗaya ne a masallaci kowa ɗaya ne an fahimci wannan yawwa wannan shi ne abin da ya kamata mu kula sosai kuma sahu ana haɗa shi a masallaci ana buƙatar kowa da kowa ya haɗa sahu jikin ɗan uwan shi sai malik ya cewa a sai su yi sauransu daban ko a bayan masallaci ko kuma a gefen masallaci janibin masjid a familin musallina a maniyan fari duna bi an fusim ko fai sufuna saffan tsagiran fi janibin masjid a gefen masallaci dan sauransu dan gangane wa minhum man yusalli baina as-sawari al-a'bida kenan akwai ma sallah bayan dirka irin fila fila cikin masallacin sai kuma gefen ta yi sallah kai ba tare da yayi goyen hada sahuri ji ba fa an qurra bin iyas radiyallahu an qala yake cewa kunna nunha an nasifa baina sawari ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi yake cewa an an kasance an hane mu mu dinga sahu a bayan fila fila ta masallaci ba tare da an hade sahu da mu ba a lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam an gane ko wa nutiridu an ha tardan an kore mu kora daga irin wannan sau in kaɗan makale a baya za ka yi sauran ka kai ba ka yi gacan ba ba ka tsaya na bayan ka ba kaɗan makale a baya ka yi gefe to wannan manzan Allah ya yi hali kuma sahabai sun yi tsawa a kama wa kada bin masa'ud ɗan masa'ud radiyallahu an Allah ya ƙara yadda da shi ke cewa yunha an zarika an hane mu gaba da wannan fiye kulu yake cewa la ta suffu bai na sawari kar ku je gefen dirka ko fila ko irin gwafan nan ta cikin masallaci ku yi sahunku a gefen wannan ba tare da kun sadar da sahunku da jama'a ba wa kala da baihaqi imam al baihaqi yace wa haza wallahu a'lam wannan kuma Allah shine mafi sani li'anna al usduwana ita fila ta masallaci shine a'amilatul masjid tahawulu bainahum wa bain wasl as-saf wannan dirka dirkan ko fila tana shamake mutun da sahu tana hana mutum sadar da sahu an fahimta akwai masalatan da wannan filan suna hada suna hana tsawo ya hadu suna hanawa sai ga can sahun yayi gaba wannan yayi baya ko wadancan sun yanke wadannan sun jona da can to irin wannan gaske bai halatta yawa wala kilaf fi jawazin zalika idza taqa musalli bi man fihi wa yu'allaq an-nahy fi ma idza tasa'a al-musalli wa na'mudu an-nas takabe sufuf a wata fariguha malike cewa hannun daidai ne ko da wala kira fi jawazi zalika babu sabani a ce za a halattar da kai sahunka a gefe ko a gefen fila ta masallaci iza baqal musalli biman fihi idan shi inda misali yake ta anya a can ya takura ya takura sai ya fito ya zo gefe ya zaunsa shi kadai to shi ma hanin haka bai halatta yi ba an ce dai idan kana da matsala ko kana da larura to sai ka koma gefe can baka ma shigo masallacin baka yi sauka a gefe amma har in ka shigo masallaci ka je sahu to wajibi ne a hada sahu da kai an fahimci wannan sai malai ke cewa daidai ne hakan baya halatta don mutum ya samu matsuwa ko kuma wayo allakun na fi ma iza ta sa'a almusalli ko kuma hannun iyanan kawai idan mai sallah ya samu ayyalwar saho ba wancan wanda ya takura ba wani amudun nas mutane suna ganganta ta katsiyar sufuf wata fariwa ya su ganganta yanke saho ko kuma su yi shi daban ba tare da sun sadar da sahon da mutane ba saniyan abu na biyu matsala fi khilaf akwai wata matsala da akwai sabani cikinta qauluhum fadinsu salatul jama'a sunna aw sunna muakkada wa an suna ganin sallar jami'in ma wai sunna ce ba wajibi bace ko wace sunna muakkada ko sunna mai karfi bata zama wajibi ba to wannan kuskure ne gaskiya tasahal kathiru min al-musallina fil qawli bi sunniyati salatul salatul jama'a wa su mutane suna sakaci shine tasahul suna samun kansu cikin sakaci wa'ansu da yawa daga cikin masallata da faɗin da suke cewa sallar jam'i sunna ce ba wajibi ba ce wa haza alhukum maghayir mughayiran ko lima sabbata annu sallallahu alaihi wasallam wannan hukuncin kuma ya saba da irin abin da manzon Allah ya tabbatar akan sallar jam'i yake cewa laqad hamamtu hakika na buraci wani abu a zuciyata ko kuma na buraci an amura fatayaya na umarci wa an su matasa an yi jima'u hizam alhabab su je su tattaro makamashin wuta kirare ko itace na ce kai wani da wani kuje ku haɗo itace makamashin wuta sun ma'amura bi sala fatukam manzala ce sanar na yi umarni a kira sallah a tsaye da sallah na sawa ne jagoranci sallah suma uhurika ala aqawami sannan mu je mu kone gidajen waɗanda la yashaduna asala wanda suke zaune a gida ba sa zuwa sallar jami to yanzu mustahabi zai sa ai wannan kuma abin da ba wajibi zai sa ai wannan ai ba zai sa ba kaga masu cewa sallar jami'i sunna ce muakkada sun kuskurewa abinda manzon Allah ya faɗa ne tunda manzon Allah wannan niyyatar da yace ya kusa ya niyyar ya je dinga kone gidajen mutane wanda suke zaune a gida kawai ba sa zuwa sallar jami'i shi kansa wannan niyyata da manzon Allah ya nuna cewa abin wajibi ne abin ba wai na sauki bane ba kuma wani hadisi ya tabbata kan cewa idan mutum yayi hasarar sallar jami'in la'asar aka yi la'asar ba tare da shi ba a jami'i to fuka annama autara malahu alahu kamar yayi asarar dukiyarsa da iyalansa gaba daya a ce mutum mai dukiya ne da iyalai da hannun jari da komai sallarka ta la'asar da kai misin ɗinta a jami'i to daidai ne ko kuma tafi ma asara akan kawai gari duk abin da ka mallaka da dukiya da iyalai a ce ba kowa kowa ya ƙare an fahimci wannan to kaga shi ma wannan zai nuna mace sallah wajibi ce a jami'i to sai ma yake cewa fa kaifa ba'da hazal qawl ya za a yi bayan wannan magana walhamu bi iraq biyuti almutakallifin an salatul jama'a da kuma kudire niyya da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ji a kone gidajen wanda ba za su ba sa zuwa sallar jami'i yuqalu anha inna sunna kuma zaka ce mata sunna ce kuna fahimtar maganar yanzu in ba wajibi bace manzon Allah zai ce yayi niyyar je kone gidajen mutane da ba sa zuwa sallar jami'i kaga ma ne ce ai abun ba zai yiwu ba akan sunna ba wajibi manzon Allah ya faɗi wannan magana a yusabu man ya'tiha kuma suna ce duk wanda ya sallar jami'i zai samu lada amma wala yu'aqabu man yaf'aluha amma wanda bai je ba yayi sallar saki kadai ba shi da laifi ba za mu yi kuba ba wa kaifa yasihu zalika sai ma ga taya za a yi wannan magana ta inganta kuwa wa qad ista'zanahu al'ama wata rana wani makaho ya zo ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladhi la qa'id lahu wanda bai da dan jagora an yarkusa lahu an yusalli fi baiti makahon ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi zai ce ya rasu ba na ɗan jagora kuma ni mutum ne makaho ba na gani kuma madina a lokacin akwai kwazazzabai da ramuka ba hanya mai kyau ya ce manzan Allah kamin izini ne sallata a gida ba hina zo jami ba farko sai manzan Allah ce to je ka kai sallar ka gida har ya juya ya tafi sai ya kirawo ya ce dawo ya ce hal sami itan nida idan an yi kiran sallah kana ji sai ce na'am ina jin kiran sallah ya rasu da ce tafi ajiyar in dai kana jin kiran sallah wajibi ne ka taho jami'i ko da kai makawan ne baka da dan jagora gagarin da rami da da kwazazzabai to mazala ce wajibi ne sai ka zo jami'i to yanzu mustahabi zai dau wannan takalifin ba zai dauka wajibi ne an bayyana wannan to kaga malam sai ya kawo wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fakala lahu hal tasma'u nida manzana ce kana jin kiran sallah kala na'am sai yace eh kala fa'ajib ce ka amsa kiran sallah dole ka da baka jin kiran sallah ne to zaka yi sallah kai kadai amma tunda kana jin kiran sallah wajibi ne ka zo masallaci wa kayfa yasihu alqawl bi annaha sunna to ta ya magana zata inganta a ce sallar jami'i wai sunna ce wa qad qala annabi sallallahu alaihi wa sallam ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi musallah illa kadista hawaza alaihim shaytan malice ba wa an su mutane guda uku a cikin gari ko a jeji sallah ta same su su kiyin sallah a tare ba su yi jami'i ba face shedan ya zamanto ya samu nasara a kansu istahwaza hina istawla ma'ana shedan ya zama jagoran su ya zama ya samu dama a kansu in har ku uku ne zuwa sama ko ku biyu zuwa sama a ce ba ku yi sallar jami'i ba to babu shakka shedan ya samu nasara akan ku fa alaikum bil jamaa sai manzo Allah ke cewa ina horon ku da ku dinga sallah a cikin jami'i falau kana tariku hala shay alai da da a ce shi wanda baya yin sallar jami'i ba komai akan sa fa kaifa yaqulu nabi sallallahu alaihi wasallam to ta yaya manzon Allah zai ce illa qad istahwaza alaihim shaytan fa ce shedan ya samu nasara da dama akan su izan salatul jama'a laysat sunnah sai mala ya karkare magana ya ce ku sani dai sallar jam'i ba suna bace wal ismu ala tarikuha kuma akwai zunubi akan wanda baya yi akwai zunubi akan wanda baya zuwa a sallar jam'i da shi imam al-hasan al-basri Allah ya masa rahama yake cewa a tasa fahimtar darsaj da yake game da sallar jam'i yace da a ce da a ce za a ƙara wa musulunci rukuni ya koma shida ba biyar bai tahi daga biyar ya koma shida to iya ganin sallar jami za a samu domin yadda ya gama zan Allah yana magana mai ƙarfi akan sallar jami falauka na tariku ala shi alai fa kaifa yaqulu nabi sallallahu alaihi wasallam illa qad sawaza alaihim shaytan idan salatu jama'a laysa sunna wal ismu ala tariku wannan mai baitawa wa taqalisu min zalika kullu samare na maganar gaba ɗayanta anna salatul jama'a wajiba sai ce sallar jami'i wajibi ce an fahimta sallar jami'i wajibi ce wa anna man zahaba ila ila alqawl abi annaha sunna ghayra musib fi qawli amma duk wanda ya tafi kan cewa sallar jami'i ba wajiba bace sunna ce to bai dace cikin maganarsa ba ya samu kuskure cikin maganarsa hine ghayra musib fi qawli maganarsa ba daidai bace qalbul taymiya shaykhul islam ibnu taymiya yake cewa Allah ya masa rahama wal adilla min alkitabi wa sunna hujjoji a qur'ani hujjoji a sunna tana nuna kan cewa annaha wajiba sallar jami'i wajibi ce alal ayan wajibi ce akan dide kuma gaba da wa man qala innaha sunna muakkada amma wanda yace sallar jami'i sunna ce muakkada walam yujibuha bai ce wajibi bace fa innahu yazummu min daw amma yazummu man man man dawama ala tarkiha to duk da haka yazummu iya zargin wanda ya dawama kan barin ta din hatta anna man dawama ala tarki sunan har ma ya kai ya kawo magabata suna zargin wanda yake watsi da sunnoni allati hiya dunal jama'a wanda ma bata kai sallar jami'i ba sakatat adalatahu indahu to shi a gunsu ba mai adalci ba ne in dai an ga mutum iya wasa da sunna kamar a ce wannan baya shi baya baya wutiri a shede shi da baya wutiri to imamu ahmad ya ce ba za ka karbi shi da sauro ko a ce wannan kawai baya rawati baya wata nafila a rayuwarsa kawai to shi wannan ba adali ba ne a gunsu in ya faɗi magana ba za a tabbatar ba kuma ba za a karbi shi da sauro to har in wa'ansu nafilfilin ko wa'ansu nonin suka ɗauki wannan matsayin an fahimta sai yake cewa an dai sun ɗau wannan matsayin kuma ba su kai sallar jami'i ƙarfi ba walam yi kubul shahadatahu kuma duk wanda baya wannan nafilfilin ba sa karɓar shaidarsa to fa kaifa biman ya dawam biman ya dawama ala tarkil jama'a to kuma ina ga wanda yake goma bayan sallar jami'i kaga hina min babu aula ba za ka karɓi shaidarsa ba ba za a karɓa adalarsa ba da sauran abubuwa makamantan wannan kaga wannan duk mala ya kawo nassi ne bisa hankali da kuma abin da nassi kuma ya tabbatar da shi Allah ta'ala ya samu dace ƙarshe ne ya wakar ayi wasa da sallar jami'i sallar jami'i wajibi ce kuma akwai zargi mai ƙarfi akan wanda baya halatta sallar jami'i gaskiya zargin mai ƙarfi ne Allah ta'ala ya samu dace mun zo inda zamu samu sai insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya ɗauke mu da kansa Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a ga mahaifanmu Allah ji kansu wanda suke da rai kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon kyautata musu yaran mu da mu Allah ya tarbiyyantar da mu hanya madidiciya Allah ka ɗora mu a tafarki madidiciya rabbul alamin marasa lafiyar mu a gida da asibiti Allah ka ba su lafiya dukkan mai fama da jinya a gida ne ko a asibiti mana addu'an Allah ya bashi lafiya Allah ya saka fara yake mu kuma Allah ta'ala ya dade mu da lafiya da imani muna addu'a dukkan masu bukatu ɗaiɗaiku Allah ta'ala ya biya wa kowa bukatar sa alkhairi wanda suke rubutowa da wanda suke aikowa da wanda suke faɗa da baki duka muna tawassuli da irin wannan zama Allah ta'ala ya amshi addu'o'in mu gaba daya masu taimakon addini a duk inda suke Allah ta'ala ya taimake su masu yi mana zagon ƙasa Allah ta'ala ya mana babinansu Allah ta'ala muna roƙonka ƙasar mu ka ba mu zaman lafiya ka ba mu ƙaruwan arziki da yalwa da kwanciyar hankali jihar mu Allah ya ƙara mana arziki da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya rabar alamin kuncin rayuwa da ake cikinsa Allah ta'ala ka mana ƙarshen sa ya Allah halin da ake cikin mawuyaci wanda jama'a mafiya yawa suna shan wahalar wannan rayuwa to Allah muna kai kuka zuwa gare ka Allah ka mana sauƙi da gare ka Allah ka sassauta mana wannan tsananin rayuwa da ake cikin shi Allah sauki a hannun ka yake sauki a gare ka yake Allah Allah ka sassauta mana Allah ka sauka mana Allah ka samu lafiya mu gama lafiya wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya karbi addu'o'insa da ayyukansa na alkhairi mahaifiyarsa Allah ya kara mata lafiya iyalansa da suka rasu Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta mata sauran kuma Allah ta'ala ya musu albarka da mu duka in midiyar mu Allah ya kara musu albarka Allah ya biya bukatun su na alkhairi yan kwamitin masallaci da dattawan mu na wannan unguwa ka suna kullum muna tare da su Allah ta'ala ya musu albarka ya kara musu lafiya ya biya bukatun mu na alkhairi na'am na'am a gaba ne wa iya nufin wai daidai goshin mutum da yi sujada nan aka hana ka wuce ko kuma gaba malamai ma na fiƙihu da suke halatta cewa me tazarar da idan ka wuce ta gaban masallaci ba su tara ba kai laifi ba sai suka ce kamar ba ne kamar ba shine kawon kamar haka faɗin mutum ba wai haka ba zira'i ba faɗin mutum haka idan ka wuce ta can ka daidaita tsakaninka da mai sadar ya kai haka idan ka wuce da can gabansa to an ce baka da laifi ba kai laifi ba amma ko da haka ne zara'i ka wuce ta gabansa kana cikin matsala saboda sai a kiyaye eh sadaka da za a yi wa wanda zai sallar shi kadai na'am eh za ka yi wannan ba matsala in ka so sai ka tashi ƙarar aiki zama hudu in kuma ka yi sallama aka mata yi ba matsala ba matsala wannan insha Allah ai nafila ce arida nafila nafila ce mai bujirowa ba nafila bace ta yau da gobe wallahi wa'ala eh wanda ya shiga masallaci zai yi tahiyatul masjid zai iya mai bijirowa shi kwarai da gaske duk lokacin da suka ce an hana ayi sallah to banda arida banda nafila mai bijirowa ko sallah mai bijirowa wannan ba sa cikin hanin da aka yi haka suka ce insha Allah wallahu a'lam